الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرمات إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kawo mu yi ne na biyu a cikin kwanaki da aka ware da insha Allah ta'ala ake gabatar da daura ta ilimi a cikin littafai guda biyu yau muna ranar sha shida ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya kuma yau muna sha biyu ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin kamar yadda aka sani ƙasida ta farko ita ce alƙasidatul gharamiyya fi sifati alhadif ta al'imam ibn farf al'ishbili rahmatullahi alaik kafin mu shiga cikin muƙaddima da muke yi al-istihlalul marih ala manzumati gharami sahih akwai gyararraki guda biyu a game da abubuwan da suka gudana jiya abu na farko shine wajen da nake bayani akan misbar al-lakhbi na ce ga unguwa ce ko kuma gari ne a andalus a kabila ce kabila ce saboda ka nisba ce ta kabila ba nisba ba ce ta gari sai mu kokarin gyarawa sannan gyara na biyu a kasidar ina jin ina jawo baitotan da suke bayani akan bambance abna'ul asir guda uku ko na faɗi baitota guda biyu ban ƙarasa ɗayan ba mai hikima wanda ya haɗa sai yake cewa wa banul asiri salasatun qad haza kullum muftakhar fa mu'arrikhun jama'a al-ulum wa akharu wali al-wazar wa muhaddithun kataba al-hadith lahu an-nihayatu fil ashar sune su uku na farkon su malamin tarihi shi ne wanda da yawan mutane suka fi saninsa mai littafin alkamin fi tarihi sannan na biyu shi ne allazi waliyal wazar shi ne allugawi mai littafin almasalu sha'ir fi adabi alkatibi wa sha'ir sannan na ukunsu na ƙarshe shi ne almuhaddis shine mai annihaya fi gharibin hadith Allah shi taimake mu to muna cin muqaddima muna fatan da izinin Allah mu kammala ta kuma mu fara karatun qasidar a yau shuhratul manzumati bainal ulama wannan shine majalisi na biyu kamar yadda muka faɗa shaharar da wannan manzumar ta yi a tsakanin malamai baitota ashirin amma Allah ya musu albarka لقد بارك الله تعالى في هذه المنظومة ومنحها شهرة وذيوعا بين العلماء فرواها بعضهم بعدما سمعها حقيقة ألا مدوك كنسل كيما ونن قصيدة ونن منظومة من بيتوتا عشرين ابن فرد الإشبيلي رحمة الله عليه البركة كم ألا مدوك كنسل كيابات وتشهرة sannan kuma ya yada ta a tsakanin malamai aka samu wasu sun ruwaito ta bayan sun jita wa sharhaha ba'dhum sannan an samu malaman da kuma suka yi sharhin wannan manzuma da baitota ashirin amma kuma malamai sun ba su mahimmanci matuka wa'arabaha ba'dahu sannan akwai wanda yayi abinda malaman adadi suke ce masa mu'araba wani ya dauki waka wakar da wani yayi sai ya zama ya saba mishi a tunanin shi da ya tafi misali wani ya ɗauka yana bayyana masallacin nan a matsayin cewa masallaci ne mai faɗi masallaci ne mai yalwa sai a samu wani shi kuma ya ɗauka zai ce a'a ƙaramin masallaci ne kuntataccen masallaci ne to shine mu'arada shi'riyya to akwai wanda aka samu ya masa haka za mu ji insha Allah فقد ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في تاريخ الإسلام كما سلف al'imam al-zahabi ya ambace ta kamar yadda ya gabata a cikin tarihul islam mun kawo a baya wa zakara man sami'aha ma'ahu min al-ulama sannan ya ambaci suwaye suka ji kasidar tare da shi akwai al-imam ad-dimyati wanda malamin shi al-imam al-zahabi ne sannan kuma akwai al-imam al-yunini tare suka ji wannan kasidar daga al-Imam Ibn Farh al-Ishbili al-Lakhmi rahmatullahi ala al-jami wa sharhaha jullatun min al-ulama sannan an samu wasu malamai masu yawa da suka yi sharhi daga ciki akwai al-Imam al-Hafiz Muhammad ibn Ahmad ibn Abd al-Hadi al-Maqdisi al-Hanbali almajirin shekul islam ibn taimiyya rahmatullahi alayhi ya rasu shekara ta ɗari bakwai da arba'in da hudu ya ɗauki wannan kasidar ya mata sharhi sharhi mai kyau na ilimi dama kuma al'imam ibn abdulhadi babban malami ne daga cikin manya-manyan malamai da ake da su almajirin shekul islam ibn taimiyya ne yana da littafi da ya rubuta akan tarihin shekul islam ibn taimiyya ta rahmatullahi alayhi ولم يسمي شرحه باسم amma bai sa mu sharhin nasu suna ba saboda ka ana kiran sharhin sa kawai sharhu qasidati ko manzumati garami sahih libni abd alhadi alhanbali almaqdis saboda ka bai ware wannan qasidar tasa ko kai wannan sharhin nasa da wani suna na musamman ba kamar yadda malamai suka saba na biyu al-imam muhammad ibn ibrahim ibn sa'ad ibn jama'a al-kinani al-shafi'i malami na biyu shine al-imam ibn jama'a ibnu jama'a guda biyu ne akwai ɗa akwai baba to baban ba ɗan ba eh akwai baban akwai ɗan to baban ya rasu shekara ta ɗari bakwai da talatin da uku ya riga ibnu abdulhadi rasuwa to shi ma yi wannan yema yema yema wannan kasida mai albarka sharhi shi ya kira ta da ya kira sharhinsa da suna wa asma sharhahu zawalu tarhib شرح منظومة ابن فرح زوال الترح شرح منظومة ابن فرح شين شرح شيء الإمام ابن جماعة ابن جماعة القاضي المصري الشافعي هي شرح شيء ما شرح سمي تشو سونا سونا سكينا زوال الترح شرح منظومة ابن فرح نأكن سوء العلامة القاسم بن عبد الله بن قطلوبغا ابن قطلوبغا ابن قطلوبغا الحنفي يا غسي شكرا تتري تقص da saba'in da tara shi kuma ba hanafiye ne in za ku kallo na abu da zai burge ku kusan gashi mun faɗi malamai guda uku kowanne mazhabinsa daban malamin ibnu abdulhadi alhambali ibnu jama'at al-misri shi kuma ba shafi'i sannan shi kuma ibn qutlubiga shi kuma me hanafi agani وهو تلخيص وجمع لشرحي ابن جماعة وابن عبد الهادي شي wannan sharhin nasa yayi talkhisin sharhin manyan manyan malamai guda biyu da ibn abd alhadi da ibn jama'a sai ya dauke su sai ya talkhisin su bayan ya talkhisin su kuma sai ya hade su a waje daya وقد ذكر الشارح بنفسه في مقدمته da kansa ya ambata a cikin muqaddimarsa cewa aikin da yayi jam'un ne wa talhis jam'un ne baina sharhayn libni abdul hadi al-hanbali al-maqdisi wa sharhi ibn jama'at al-misri al-shafi'i ya hada su yi talhisin su na hudun su al-shaykh muhammad ibn muhammad ibn ahmad as-simbawi al-azhari al'amirul maliki shi kuma ba maliki kaga duka kowanne daga cin almazahibul arba'a na fikihu kowanne daga cin malamansu ya kula da wannan kasidar a shi wata kasida ce mai mahimmanci shi kuma ya rasu shekara ta 1232 1232 shine mutaakhirinsu shi yazo daga bayansu duka واسم الشرح الشرح المليح على مقدمة غرامي صحيح سنة شرح سكي كتشاوى شريح وعمل عليه الشيخ هشام بن محمد الحسني حاشية sannan wani malami daga cikin malaman kasar Maghrib Morocco shi kuma ya dauki wannan kasidar wannan wannan wannan sharhin na karshe na الشرح المليح على مقدمة غرامي صحيح shi kuma sai mata hashiya abinda ake ce ma hashiya shine sharhu sharhi littafi a masa sharhi sannan wani ya ce sharhin ma bai yi ba shi ma yazo ya ce to bari ya sharhin sharhi sannan kuma sharhin shi hashiyan ma ana mata sharhi shi kuma ana ce masa ta'aliji so da littafi zai iya zama yana da matakai uku ko hudu almatnu asharhu hashiya sannan ta'aliji kaga sharhul matni sai sharhu sharhil matni hashiya kenan sai kuma sharhu sharhil matni shi kuma ta'aliji to to to yi mashi wannan hashiya da وأسماها البيان والتوضيح لما استغلق من مبحمات الشبح المليح سنن سنن هاشية تاتكينا البيان والتوضيح لما استغلق من مبحمات الشبح المليح سنن شرح دشي وانا معاصرين هنا نندرنسا برسوبة ثم عارض المنظومة العلامة أبو الإرفان محمد بن علي الصبان sannan sai aka samu shi kuma babban malami al-mashhur ibn Sabban shi kuma sai ya zo ya mu'araba ya dauki baiti bayan baiti amma kuma baitutan sa basu kai nashi yawa ba shi baitutan sa 16 shi kuma baitin al-Imam ibn Farh baituta 20 to kowane baiti sai ya dauka sai ya kalli me ibn Farh ya ce shi kuma sai ya ci karo da shi eh ya rasu shekara ta 1206 kaga shi ma bayan su yake bi manzumatin fa'iyatin taqa'u fi 16 baytin baytan wa matlaquha silu sahih gharamin sab'uhu da'ufa وبدلوا وبدلوا قطع من في حسنكم شغفا شيكم فائية تاشي shi ta ibnu farh ha'iya ko bindan laniya ko gharami sahihun warraja fika mu'dalu ko kaga laniya ce ga masra na baitin wa huzni wa dam'i mursalun wa musalsalu shi kuma sai ya ce mishi silu sahiha gharamin sabruhu da'ufa kaga fa'iya wa baddilu qat'a man fi husnikum shughifa kaga fa'iya ce fa zakara arba'ata musalahatin fi hadha albayt a wannan baitin kawai ya ambaci musalahu guda hudu wa hiya as-sahih aina aka samo shi silu sahiha wa da'if sannan ya ambaci da'ifi sahiha gharamin sabruhu da'ufa da'uf da'ufa kaga da'ifi sannan wal maqtu'a sai yace ne wa baddilu qat'a man fi husnikum shughifa wa qatti'u kaga maqtu'a kenan wal hasan sannan ya faɗi hasan me kenan fi husnikum رحم الله الجميع رحمة واسعة معارضة shine kamar yadda muka faɗa wani waka wani kuma yazo ya kwance ta yace shi bai da da abin da ya faɗi ba shauqi rahmatullahi alai ya kasida sa doguwa da ya ma malami yana yaban malami sai aka samu wani shi kuma mawaki da ake ce mishi Ibrahim Tauqan shi kuma sai yazo di yawarware abin da shauqi ya ce shauqi ya ce qum lil muallimi wa fihi tabjila kada al muallimu an yakuna rasula a'limta ashrafa aw azalla min alladhi yabni wa yunshi'u anfusan wa uqula سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أخرجت هذا العقل في ظلماته وهديته النور المبين سبيلا وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيل أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيل يتي يتي شيكم إبراهيم دوقان سيتي شوقي يقول وما درى بمصيبتي قم للمعلم وفه التبجيل اقعد فديتك هل يكون مبجلا من كان للنشر الاستضار خليلا يتي مئة على مئة إذا ما صححت وجد العمى نحو العيون سبيلا يا من يريد الانتحار وجدته إن المعلم لا يعيش طويلا to kaga mu'arada ce kenan to saboda ka ibnu sabban ya masa mu'arada علم معرفة ألفاظ الجرام لقد كان علم معرفة ألفاظ الجرام من العلوم التي اهتم بها علماؤنا الأوائل yana ɗaya daga cikin ilimin sanin lafuzan soyayya yana ɗaya daga cikin ilimu ma da malamanmu suka ba su muhimmanci wahtamma biha shu'ara wal udaba sannan masu waƙe da masu adabi suka kula da su suka kula da shi فشيع الحب شائع ودائع بين الشعراء من العصر الجاهلي إلى العصر الحديث حتى صار مطلع قصيدة جل الشعراء القدماء شعر حب وغراء da yawan mawaka in za su waka waƙoƙin soyayya ga su nan da yawa in za su bude kasida su sai sun bude ta da soyayya kamar yadda muka faɗi jiya wallazi yusamma al-ghazal wanda ake ce mishi al-ghazal ko at-taghazzul ثم من علماء الإسلام من خص هذا العلم بالتصنيف sannan a cikin malaman musulunci akwai wanda ya ware littafi ka cokan ya rubuta shi akan soyayya da lafazzanta daga ciki mislul imam ibn hazm al-zahiri kama imam ibn hazm ibn hazm al-zahiri wanda ya rasu shekara ta 456 ibn hazm ne al-muhalla ibn hazm ne al-ihkam fi usul al-ahkam ibn hazm ne as-siyar wal akhlaq ibn hazm ne al-ijma' مراتب الإجماع دل التفنسن وسمى مصنفه طوق الحمامة في الألفة والألاف سنة لتافن كو يا غبو تاشيني دان سويا يا أكي ينتا بيان انت سونا ينتا دمك من تنهك والألامة ابن قيم الجوزية سنن على الألامة ابن القيم لتاف وان دي غسي شكرا تدريبا فإذا همسن دا يا ابن القيم دي دكوكا سيني له مصنفه المسمى غوضة المحبين ونزحة المشتاكين با قمش دون نبي كرم تاشبا إن شادش ها؟ وذكر فيه الكلمات المترادفات للفظ الحب وأوصلها إلى ستين لفظا كالمؤمن دا سكي دا معنى السوية على رفي سيدي قاو قدا ستين كما يفعي يد سكي زوا على رفي دا يد أكي أمفاني دا سو وميمتن ثم بين معاني هكذا وكذلك العلامة محمد صديق ابن حسن خان القنوجي البخاري الهندي wanda ya rasu shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in al'amir ba prince ne matar shi sarauniya ce sarauniya ya aura to daga shi ma prince babban malami وسمى كتابه نشوة السكران من صحباء تذكار الغزلان kaji daga jin sunan littafin wa ghayruhu min al-ulama da wasu malamai da yawa saboda haka ba bakon abu bane shi yasa ibnu farh rahmatullahi alai shi kuma sai ya ce to bai rubuta a ilimin hadisi amma kuma ya amfani da lafazin soyayya الخاتمة هذا بعض ما يتعلق بهذه المنظومة العلمية الغزلية اللغزية التي ألفها هذا الإمام الفز ابن فرح الإشبيلي رحمه الله نسأل الله تعالى أن ينير لنا السبيل ويقوي لنا الدليل إنه ربنا ومولانا فنعم المولى ونعم الوكيل فإلى القصيدة وذا قشيني والنقص
bismillahir rahmanir rahim ina jin ilimin hadisi bai bukatar wata shimfiɗa sosai ilimin hadisi wani fanni ne da yake ne matukar muhimmanci wanda kullu ilmin yahtaju ilayhi kowane ilimi yana da bukatar ilimin hadisi malaman alqur'ani suna bukatar ilimin hadisi saboda hadisan da za su kafa hujja da su wajen tafsirin alqur'ani sai sun inganta malaman fikihu suna buƙatar ilimin hadisi domin hukunce-hukuncen fikihun da za su fitar da su a cikin hadisai sai hadisan sun inganta malaman lugha suna kafa hujja da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya halatta malamin lugha ya kafa hujja da wani hadisi hadisin bai inganta ba to waye kuma ya rage kowane ilimi yahtaju ila ilmi hadisi ilimin hadisi kala biyu ne akwai ilmul hadisi riwayatin akwai ilmul hadisi dirayatin ilmul hadisi riwaya shine tattara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da karanta su da kuma sanin meye a ciki na fiqh ilmul hadisi riwayatan kenan wanda a zamanin manzon Allah sama aka fara yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin magana kuma yana da kutabul wahyi farko waɗannan kuttabul wahyi ya umarce su cewa kar su rubuta hadisi saboda me malamai suka bada amsa suka ce saboda yana son ya zama an an samu mahaddata alqur'ani da yawa sannan hujja ta biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gudun kar ya zama an kasa tantance abin da yake tsakanin alqur'ani da hadisi sai ya hana su amma daga bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bada izini yace a rubuta hadisi hadisai da yawa sun tabbata suna tabbatar da cewa wancan hukuncin da manzo Allah sama yana cewa man kataba anni shay'an ghayra alqur'ani falyamhu duk wanda ya rubuta abinda ba alqur'ani ba daga annabi sama ya goge daga baya sai da ya bada izini a yi rubutu shi yasa tun manzon sama yana da rai a rubuta hadisai akwai sahabban da suka shahara da rubuta hadisi kamar Abdullahi bin Amr bin al-As radiyallahu anhuma shahararre ne wajen rubuta hadisi abu huraira radiyallahu anhu ya ce ba wanda ya fi ni yawan hadisi shi ina tsammanin abdullahi bin amur bin al'as li annahu yaktubu wala aktub saboda shi yana rubuta hadisi ni ba na rubuta hadisi to daga tarihi rubuta hadisin manzo Allah sallama da fara sanin sa da fara tantance suwaye malaman hadisi tun zamanin manzo Allah sallallahu sannan ilimin hadisi da raya manzo Allah sama ya fara ishara kansa yace ni man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar duk wanda ya min ƙarya to ya tanaji wajen zaman sa a wuta al-imamu at-tahawi rahmatullahi alayhi a cikin sharh mushkil al-ata ya ka wannan hadisin da tarihin sa da yadda ya samo asali da kuma lafazzan sa wanda ke nuni cewa manzo Allah sama ya fara ishara cewa ne duk wanda za a karba hadisin manzo Allah sama a wajen sa to sai an tantance shi sannan sahabbai bayan rasu manzon sama sun ci gaba da haka sun ci gaba da yin haka rubuta hadisi wanda ya tabbata a rubuta shi a littafi ya faru ne a zama ana da dunkulallen littafi a zamanin sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alai wanda ya rasu shekara ta 100 cik bayan hijira shekara ta 100 bayan hijira an haife shekara ta 60 ya rasu shekara ta 100 sau daga shekarun shi arba'in a duniya ko arba'in da ɗaya kacal umar bin abdulazizin da kuke jin ana ba da labar kuke karanta shi gabaki ɗaya shekarun shi arba'in da ɗaya duk wannan hidimar da yamma musulunci wanda malaman shafi'iyya suna ganin shine al-mujaddidul awwal lil islam suna ganin shine mujaddidi na farko wanda ya jaddada musulunci to shine ya rubuta ya ce a rubuta hadisai saboda ne saboda ya ji tsoron mahaddata hadisi suna ta rasuwa sau da ka rubuta hadisan man sama a waje daya sau da ka aka samu babban malami irin su al'imam ibn shahab na zuhuri suka fara rubuce-rubucen hadisi suka zama suna da shi bayan su karninsu ya wuce almajiransu sai aka samu inda su kuma kowane gari ya zama yana da malamin hadisi wanda ya zama ya fitar da littafi kwara daya وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب قبل جريج وهشيم مالك ومعمر وولد المبارك قال قبل جريج أمكة عبد الملك بن جريج أمكة شين مال من مكة وهشيم سنند هشيم أبنى أجرين بصرة مالك أمدينة ومعمر معمر بن راشد أيمن وولد المبارك أخو غسان ابن المبارك sai zama waɗannan malaman kowanne yana da littafinsa da ya zama yana da shi amma na al'imamu malik rahmatullahi alai shi ne ya fi tattarowa shi ne almuwatsa unasa ibn mubarak yana da littafai ba ɗaya ba ba biyu ba cikin littafansa da suka fi shahara akwai az-zuhud to su ne wannan amma wanda ya fara rubuta littafin hadisi na musalul hadis wanda ya bayyana an samu malamai wanda suka yi muqaddima kamar al-Imam Muslim a cikin muqaddima a cikin sahihin sa yayi muqaddima ya ya yayi muqaddima ya faɗi wasu musalahat haka al-Imam Tirmidhi ya rika amfani da wasu musalahat to amma dai a samu wanda ya fara rubuta littafi kacokan shine al-Imam Ramah ibn Muzi al-Qadi shi ya fara rubuta littafi a ilimin musalul hadis daga baya aka samu irin su al-Imam al-Hakim an-Naisaburi bayan su aka samu irin su al-Imam al-Khatib al-Baghdadi ya rubuta kusan kowane fanni na hadisi sai da ya rubuta littafi a kansa yana da littafi akan adabu adabu adabu abin nan adabul adabul muhaddis وطالب الحديث الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ينا ده لتافي ده يربط أقل كتابة الحديث تقييد العلم ينا ده لتافي أقل المبهمات ينا ده لتافي أقل المدرجات دك هو نفني قصن سيدا الإمام الخطيب البغدادي يمسى غبوته باين سأقسى بهم سيدنا الصلاح wanda malamai suke cewa kullu man allafa kitaban fi mustalah alhadith ba'da ibn salah fa huwa iyalun lahu duk wani wanda ya rubuta littafi bayan ibn salah to yana shiga cikin abin da ibn salah yayi daga baya aka samu abubuwa suka bude irin su al-imam al-iraqi suka zo suka yi rubuce rubucen su irin su ibn al-mulaqqi suka yi rubuce rubucen su bayan su aka samu irin su almajirin sa ibn hajar al-asqalani aka samu irin su as-sakhawi aka samu as-suyuti rahmatullahi ala al-jami duka dai ga sunan to shine wannan a takeice kenan to shi ibn farsh shi ya zabi ya rubuta ilimin hadisi a takeice ta wannan salan na waƙe kuma ya amfani da kalmomi na zaurance wanda suke fa'idantar da soyayya so daga kai tsaye za mu fara kasidar insha Allah ta'ala mu ga me za mu iya yi yau في جراني صحيح والرجا فيك معضل وحزني ودمعي مغسل ومسلسل وصبري عنكم يشهد العقل أنه ضعيف ومتروك وذلي أجمل يشي غراني صحيح ابن فر رحمة الله عليه يشي غراني سويا صحيح إن كانت تشياتي باتوا سابا kaga nan kan ya ce gari garani sahihun kaga soyayya kawai amma sahih nan yana nufin alhadith sahih yuridu an yatahaddatha an alhadith sahih so yake bayani akan hadisi sahih abinda ake ce ma algharam shine allazim min alhubb ma la yastati'u sahibuhu an yanfakka minhu in aka ce garam a soyayya soyayya da ta zama maka tilasta kayi ta ita ce ake ce mata gara ba yadda za ka kace ba za ka yi ta ba ta riga ta kama ka ta zama maka jini da tsoka to ita ce ake ce mata garam allazim min alhubb alladhi la yastati'u sahibuhu an yanfakka anhu wanda ba za ka iya rabuwa da shi ba to shine gara shi yasa sai ya siffanta soyayya tashi bayan ta kasance lazimun kuma sai ce sahihun ingantacciya ce warraja fika mu'dalu amma ya kai masoyina arrajafika fatan da nake yi in haɗu da kai mu'dalun ya guntile nan ma musalahi na biyu ya faɗa mana mu'dal saboda haka tunda arrajafika mu'dalu sai ya ce ne wa huzni wa dam'i damuwata da hawaye na mursalun sai aiko su nake yi ɗaya bayan ɗaya mun samu musalahi na uku wa musalsalu sannan kuma ɗaya bayan ɗaya yake zuwa a jere mursal wanda aka aiko musalsal wanda ya rika zuwa ɗaya bayan ɗaya a baitin yana cewa mai garami sahihun warraja fika mu'dalu tunda arraja mu'dal ai arraja munqati'un ba ba ba ban fata in haɗu da kai masoyina kamun nisa to wannan sai ya haifar da me sai ya haifar da wa huzni domin alhuznu ya kunu fi shay'in mada damuwar da ta wuce ita ce ake ce mata huznun ko ita ce ake ce mata huznu khawfu kuma sai ya zama ne lima yustaqbalu shi kuma wanda ake fuskanta nan gaba hammu kuma alhadir haka suke in ka ce huznun ko hazanun to wanda ya wuce kenan damuwa a game da abin da ya wuce ka nemi wani abu baka samu ba to kullun ka tuno shi sai kai ta damuwa to ya zama huznun kenan shi kuma hammun wanda kake ciki yanzu shi kuma khaufun shi kuma wanda kake jin tsoro nan gaba damuwa gaba إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا في المستقبل ولا تحزنوا فيما تتركون في الماضي من الدنيا خاغنكم ألا تخافوا ولا تحزنوا فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قاغني أتشن الدعاء من ذا سلامة اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن شي كما غا هم يازو to kaga shine nan sai yace wa huzni wa dambi da bakin ciki damuwa ta wacce akan abin da ya gabata tunda ba za mu ba mu sadu ba masoyina ko mu sannan wa dam'i hawaye alamar huznu shine ne addamu shi yasa abul atahiyya sai yake cewa me bakaitu ala shababi bi dam'i aini fama yughni al-buka'u wala an-nahibu ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب kaga ya tsufa sai ya zauna yana damuwa a game da me a game da kuhuciyarsa da ta wuce sai ce ala laita shababa ya'udu yawman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashib hal ya'udu ash-shayb hayhata yarta'ibu az-zujaj idhan fa'a wa ya'udu shaykhun fi shabab al-furhadi kaga ba da zai mutun ya tsufa ya dawo ya zama matashi sai dai idan gilas ya tawarwatsi zaka iya dawowa kamar da shi daidai in gilas ya tawarwatsi ya tararatsi zaka iya dawo da shi kamar da shi yadda yake to zaka iya dawowa da tsoho ya zama matashi to shi yasa sai ya ce ne baqaitu ala shababi bi dam'i aini yace na rika kuka saboda kuhuciya ta da ta wuce bi dam'i aini sai ce amma fa ma yughni al-buqa wal nahibu yace kuka na da da damuwar kuka mai tsanani annahib fawqa albuka annahib shine alawi kukan da ya wuce kuka kukan jini ko kukan zuciya shine ake ce mishi nahib ko kukan da aka taba hawayen sai a ji hawayen zafi ba sanyi a ciki to shine shine ya hada maka wannan to waɗannan musalahatin ga ya faɗe su guda hudu wasu suna da alaƙa da juna wasu kuma ba su da alaƙa da juna guda biyu suna da alaƙa da juna mu'dal da mursal amma sahih bai da alaƙa da mu'dal bai da alaƙa da mursal sannan ba shi da alaƙa da musalsal duk da yana da wata ya alaƙa da musalsal domin qad yusafu al-hadith as-sahih bi annahu musalsalu to me sahihi wani hadisi ne sahihi al-imam suyuti a cikin alfiya yace haddu sahihi musnadun bi waslihi bi naqli adlin dhabitin an mithlihi wa lam yakun shadhan wa la mu'allala hadisi sahihi shine musnadun bi waslihi shine hadisin da ya zama musnadi kuma muttasil hadisin da isnadin sa ya sadu tun daga farko har zuwa ƙarshe babu matsala al-imam malik rahmatullahi alayhi yace haddathana al-a'raj qala akhbarana abu az-zinadi an abi hurairah qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-a'raj abdurrahman ibn hurmuz an san shi al-majirin al-imam abu az-zinadi abu az-zinadi an san shi al-majirin sayyidina abu hurairah ne abu hurairah la taf'al anhu ko to kaga kaga hadisi ya zama me ya zama musnad musnadun bi wasdihi ya sadu so daga shine sharadin farko na sahihi bi naqli adlin dabiti ya zama an samu wanda ya waito shi dukka gabaki da ya zama adili dukkan su zama adilai al-adl man yajtanibu al-kaba'ira wal awsaf al-khasisa mai nisantan manya-manyan zinubai da kuma duk abin da zai zama ya tafiyar da mutuncin mutum wanda ake ɗaukar su a matsayin sifa ce ta kaskanci wannan shine aqrabu ta'rifin lil adli ta'rifin malikiya da suka yana da tsanani da wuya ka samu kamar shi ibn asim a cikin tufa yace wal adlu man yajtanibu al kaba'ira wa yattaqi fil ghalib as sagha'ira wa ma ubiha wa huwa fil iyani yaqdahu fi mu'ati al insani sai wahala ka samu wanda ya cika wannan sharuɗan yanzu ko har sai ya zama irin abubuwan da ake aikatawa halal ne irin abin da bahaushe ke cewa ana barin halal dan kunya to sai ya bari sannan ya zama adili ba za a ga adili ya fito yana sharaki a kofar gidan shi ba ba za a ga adili ba hula ba eh ka ga da wahala ko to shi yasa sai suka ce wanda yake nisantar manyan zunubai da kuma duk abin da zai zuban mu da mutum mutunci ake ɗauka su to kaga shine adl akwai bambanci tsakanin al'adala da al'isma al'ismatu mauhiba wal adala maktaba adala kai zaka nemi ka zama adali amma mauhiba Allah ce abin nan isma Allah ke bada ta shi yasa la ismata illa li nabi ba wanda yake masumi sai annabi shi ke ne masumi annabi kawai ke da masu ke ke da isma yake da kariya ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف نحن بأنفسنا عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين مخلصين هذا اسمات قارياتي دقاء الله أما عدالة مكتبات كذاك نما دقنك كذاك يرقو دا مقامات نظام متمن كريكي في أسفن تاكد عادل amma isma Allah ke bada ta to kaga shine bambanci tsakanin ma'asumi da adili to ya zama adlu dabitun sannan ya zama mai kaifin hadda mai kaifin hadda ba gafili bane shi ba kasirun nisyani bane shi bai da gafo bai da rashin kula shine gafada sannan ko bai zama wanda ya zama mai yawan mantuwa ba sannan dabtu din nan kala biyu ne akwai dabtu sadr akwai dabtu safar ko dabtu sadrin da dabtu kitab ko dabtu satrin da dabtu sadrin ya zama kayi rubutawa kake to ya zama kana kula da rubutunka idan kuma hadda kake badawa to ya zama hadda tana zuwa daidai akwai malaman da hadda suka dogara da ita suna ba da ilimi da hadda amma kuma daga baya sai su zo su samu matsala a haddarsu akwai waɗanda ba matsala suka samu ba su sun saba da littafi ne kamar al'imam ma'amar ibn rashid al'imam ma'amar ibn rashid al-yamani as-san'ani shi da littafi yake amfani so da ka wata rana sai kai ziyara wajen mahaifiyarsa a masa ɗalibai sai suka ji labari kawai sai aka rika zuwa shi kuma Allah ya gafarta masa sai ya ga tobari ya amfani da haddashi kawai sai ya rika ba su hadisi sai aka yi ta samun kurakurai sai zama malamai da yawa sun za'afa hadisan ma'ana ibn rashid in dai waɗanda haddasa biha fi misra amma idan hadisan da ya bada ne a garin su yaman a sana'ul yaman to hadisan su sahihai ne shi yasa abdurrazzaq as-sanani almajirin sa mai al-musannaf kaga shine wannan akwai wanda kuma suka sami ikhtilafi daga baya kamar al-imam ibn lahiya al-imam ibn lahiya malami ne amma sai ya samu matsala littafansa sai suka kone in zai ba da hadisi ko da ka zai to sai ya yi muraja'a a gida sannan sai ya fito to sai littafansa ya fada ya samu jarabawa sai suka kone ya goba to sai ya zama hadisansa sun samu matsala shi yasa sai kaga an ruwaito hadisi akwai ibnu lahi'a a ciki sai a ce akwai damuwa a game da hadisinsa amma wasu malamai sun ware wasu abadila guda hudu suka ce in a wajensu ne aka samu su suka yi riwaya a wajen shi to sun karɓa ne kabla an yahtalif kafin ya samu wannan damuwa mala albani rahmatullahi alaihi daga baya ce Allah ya azurta shi ya binciko na biyar ya faɗi wannan a cikin muqaddimarsa da yayi ma targhib wa tarhib na ibn al-munzir ya faɗi cewa ya gano wani mutum na biyar in an samu duka waɗannan biyar din sun yi riwaya daga al-imam ibn lahiya to su asbat ne a wajensa mun gane to sahihi kenan sahihi ya kasu gida biyu sahihin da ya cika wannan ka'idar shine ake kama sahihul li dhatihi ko sannan kuma akwai sahihul li ghairihi shi kuma wan hasan ne hasan ne yake zuwa ya girma in hanyoyin shi suka yawa sai ya tashi daga hasan sai ya zama me sai ya zama sahihul li ghairihi mu'dal ba za mu rika tsawaita ba ba ka ba za mu gama ba mu'dal hadisi mu'dal shi kuma shine ne shine wal mu'dal as-saqit min husnani inji baiquni ko shi kuma mu'dal shine hadisin da aka samu mutane guda biyu an cire su a sanadin sa bi sharti tawali ya zama a waje ɗaya suke kaman wancan sanadin da muka buga misali da shi na al-Imam Malik sai al-Imam Malik sai ya ce حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديث مالك معضل لأنه asqata rawiyaini bainahu wa bain abi hurayra wa kenan da al-a'raj abdurrahman ibn hurmuza da kuma wa abu zinad kaga mu'dal ce mu'dal yana ne daga cikin nau'ukan hadisi da'ifi domin ya bai cika sharadi na sahihi ba shine ne musnadun bi waslihi ya zama akwai mai a cikin sa akwai inqita'i a ciki hadisi ya zama akwai inqita'i a cikin sa kuma inqita'in mutum biyu aka yar kuma a waje daya to shine ake ci mishi al-mu'dal mun gane asalin kalma al-mu'dal daga a'dalahu yu'diluhu i'dalan al-'adlu shine al-i'ya'u ka gajiyar da wani malamai suka ce an kira hadisin da mu'dal saboda ya gajiyar da mai ruwayarsa sai da ka gama ruwaya tsaf ka kawo sai aka ce ya akwai mutum biyu da kayar ya ce hadisin ka ya tashi aiki to ya gaji yadda kai bai fa'idantar ba shi yasa sai suka ce mishi ne mawdal mun gane sai ya ce wa mursal ya ce wa huzni wa dam'i mursal hadisi mursali shi kuma shine hadisin da tabi'i ya daga ya ce manzo Allah ta sama ya ce shi shi shi shi bai kuni cewa ne wa mursalun min sahabi yusaqat malamai suka masa ta'qibi abin da shine wa mursalun matabi'iyun rafa'a hadisi mursal shine hadisin da sahabi tabi'i yace annabi ya ce domin me sirrin idan aka ce wa mursalun minhu sahabi yusaqat tarifi ne bai cika ba tabi'i shi yake faɗin hadisi yace annabi ya faɗa sai a kira shi mursal to zai iya yiwa a tsakanin tabi'i ɗaya da manzalar sama za ka yi samun mutum uku za ka yi samun mutum biyu za ka yi samun mutum ɗaya tabi'i ƙarami ya ji ga tabi'i babba amma kuma sai bai faɗe shi ba tabi'i babba shi kuma ya ji daga sahabi sahabin nan shi ma ya ji daga wani sahabin mutum nawa ya yarke nan ya yi da mutum uku sannan zai iya yiwuwa tabi'i ya ji daga ɗan uwan shi tabi'i amma sai bai faɗe shi ba shi kuma ya ji daga sahabi kaga ya yadda mutum nawa mutum biyu sannan tabi'i zai iya cewa manzo Allah sama ya ce mutum ɗaya ya shine sahabi malamai shi to shine hadisi mursal malaman usulul fiqh sukan kira kowane hadisi da ya zama babu ittifal sanad a cikin sa mursal in mutum yana karanta littafin usulul fiqh zai ga suna amfani da wannan kawai sai su ce hadisun mursalun يعنون به أنه منقطع السند إسناد سبي سادبا وقال مرسل كينا أقوي مراسيل دا أكا سوق أكا أكا شباس دليفي أقوي مراسيل ابن المسجب المسجب مراسيل مراسيل ابن المسجب سعيد بن المسجب ما لم يسق شيء سنبب مراسيل أنسى قباكي لا suka ga tabbas marasil ne waɗanda suka kasance duk abu huraira ne malaminsa a ciki shi yana jin kunya a ce kullum yazo sai ya faɗi sunan sirkin shi shi yasa kawai da yazo sai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da aka bincika sai aka ga hadisan malamin sa ne sirkin sa sayyiduna abu huraira radiyallahu anhu shine bai faɗi sunan sa akwai maratil waɗanda suke masu muni irin su maratil na al-imam al-hasan al-basri irin sa maratil na ibnu shihab az-zuhri maratil ne da suke da tsanani malaman hadisi ba su yafe ba a kansu sukan tsananta a game da hukuncinsu cewa da ifai mun gane al-imamu abu dawud rahmatullahi alaihi ya aiki mai ban sha'awa ya tattara hadisai mursalai ya kira littafin nasa aka kira shi da marasilu abi dawud ba wai shi irsalin ba shi ya tattaro maka hadisai ne wanda suke mursalai littafi ne qayyim sai ce wa musalsal mun gama da mursal mun samu mun samu guda nawa uku مسلسل مسلسل قل ما على وصف أتى نهو أما والله أنبع فتى كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسم مسلسل daga tasalsuli tasalsuli shine abiye bibi juna shine musalsal abiye zama an yi shi ɗaya bayan ɗaya an yi atiya an yi uta bi shay'i murattaban a zo da abu ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya shine musalsal me musalsal shine hadisin da aka sami isnadin hadisin ya zo a wata irin sifa kwara daya manzo Allah ta sama da zai faɗi hadisin sai da ya faɗi wani abu ko sai ya murmushi shi ma sahabi da zai zo zai karantar sai ya murmushi shi ma tabi'i da zai karanta sai ya murmushi shi ma ɗayan da tabi'u tabi'i da zai karanta sai ma sai ya murmushi to ya zama musalsalun bit tabassuli manzo Allah sama zai karantar da Mu'adh bin Jabal hadisi sai ce ya Mu'adh inni uhibbuka فلا تدع أن تقول بعد كل صلاة قدور كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك معاذ الذي كان تدع الواجر بشيما تيتي إني أحبك فإني سمعت رسول الله يقول إني أحبك يا معاذ كذا كذا كذا شيما وانت الذي زوي to akwai musalsalai na ƙarya shi yasa malamai suka ce mafi yawancin su tasalsulin bai inganta ba amma tasalsulin bai shafi asalin sanadin hadisi ba kuma bai shafi matanin ba amma dai yanayin sifar wani zubin akan masa bata tabbata ba a kirkiru a ce ta yi to daga me fa'idan musalsali a hadisi fa'idan musalsali na nuna yadda magabata malaman hadisi suke da kula hatta yadda malamin su ya karantar da su ba su manta ba su ma da suka zo za su karantar da hadisin sai da suka yi irin yadda ya yi so tare musalsal tasalsuli na zuwa ne musadafatan abinda ba a shirya ba kawai sai zo a samu abinda ake cewa coincidence ba shiri kawai sai a dace arashi to shine yake zuwa haka mun samu baiti da Allah shi kyauta shine fa zakaran gwajin dace ba to wani magani zakaran ya ya sha ya bai mutu ba ko ko ya mutu an ba shi guba yanzu a ƙara baiti dai kun yadda wa sabri ankum yashhadu al-aqlu annahu da'ifun wa matrukun wa dhulli ajmadu wa sabri ankum amma juriya na juriya ta game da barin ku abinda ake ce ma as-sabru ba hakuri ba juriya akwai bambanci tsakanin hakuri da juriya as-sabru shine الثبات على شيء وإن صعب tabbata akan wani abu ko da abin yayi wahala sun samo shi ne daga kalma as-sabir as-sabir as-sabir data data kenan shi yasa suke cewa as-sabr mabnahu ka ma'ana kalma as-sabr yadda lafazin yake haka ma'anar take daci sannan suka ce an samo kalma as-sabr daga me ardul insani liyuqtal a bujiro da mutum dan a kashe shi shi ma sabru ne sunansa sabru a larabci in aka ce subira fulanun ay uriba liyuqtal an zo da shi dan a kashe shi as-sabru ce to to sai ya ce wa sabri anku juriya ta game da barin ku kuma soyana daga cin kalmomin da ake amfani da shi ga masoyi akan juya shi ya koma zamiri na jami'i wannan malamai suna ci mishi iltifati a balaga kana magana da mufradi sai ka koma jami'i kana magana da jami'i sai ka koma musanna kana magana da hadiri sai ka mai da shi ga'ibi kana magana a matsayin kai kake magana sai ka mai da shi ga'ibi nau'i ne mai ban sha'awa a cikin balaga iltifat to kaga sai ce wa sabri ankum can ya ce me garami sahihun warraja fika nan kuma sai ce me wa sabri ankum juriya ta game da barin ku in aka ce sabara anhu shine kai juriya ka bar wani abu in aka ce sabara alayhi ka tabbata a kansa shi yasa ai sai su ce me as-sabru ala ta'atillah as-sabru an ma'asiyatillah ko sannan kuma sai su ce me as-sabru 'ala al-masa'ib da at-ta'a da al-masa'ib su as-sabru 'alayhi ma ake amma al-ma'asiya as-sabru 'anha to sabri anku tunda dai warrajati ka mu'dalu to yanzu sabartu amma kuma me wa sabri ankum yashhadu al-aqlu annahu da'if na ce na jure amma tsakani da Allah hankali na shaida cewa annahu da'if wannan juriyar tawa mai rauni ce ba ta gaske bace eh duk da na ce zan jure amma ba zan iya ba ko law kuntu alamu anni ma uqiruhu qatamtu sirran badali minhu bil katb ko ba ba ba ba iya ba iya jurewa mutum soyayya gaske ce ko ya ce zai batta ba zai batta ba to kaga da'ifun shine matsalahin mu na biyar wa matrukun kuma ai wannan saburu din matrukun ne abin abashi ya kamata ma in tabbata akan saburu din ba akan juriyar wa zulli ya ajmal in zo in kaskantar da kaina in miƙa wuya a ci gaba da soyayya ajmalu shi yafi kyau shi yafi kyau na ce da na yi juriya na batta to na dawo zan dawo domin dawo ita tafi kyau ko to me me me yanzu mun samu matsalahi na hudu na biyar shine da'ifu shi kuma da'ifi shine kullu hadisin lam yakun hasanan wala sahihan da hadisin da bai cika lam tatawaffar fihi shurut as-sihhah wala al-husn yusamma da'ifan hadisin da duk bai cika sharuɗan a kira shi sahihi ba ko a kira shi hasan ba to sunansa da'ifi so daga ana samun da'ifi ta hanyar waɗancan sufufin guda biyar إذا انقطع سنده فهو ضعيف وإذا رآه عد راو غير عدل فهو ضعيف وإذا رواه راو غير ضابط فهو عدل فهو ضعيف أقول شرط نبيذ بمفسر سبسونين ولم يكن شرا ولا معللة كو أتشين صحيح تو سوما إذا أكسام مسألة أتشين سو عن كان الحديث راويه شاذا يا زما متون gashi amintacce ne shi amma kuma sai ya je ruwaito hadisi sai ya saba ma duk jama'a duk jama'a ƴan uwansa ga abin da suka ruwaito amma shi kuma sai ya ruwaito ya saba musu to wannan ana kiran shi sha ko kuma ya kasance su biyu ne ɗayan ya fi shi matsayi ana ce mishi ausaq shi kuma fiqa yayi riwaya wancan ausaq din ya ce kaza shi kuma wannan ya ce ya saba mishi to riwayar ausaq ta zama ne ta zama ita ce al-mahfuz riwayar kuma fiqa ta zama ne shaz shi kuma shaz da'ifi shaz da'ifi sannan sai illa ita kuma illa wani fanni ne mai faɗi wanda ko can da ba kowa Allah ya bashi wannan ilimin ba shine a zahiri wanda bai kware a ciki ba sai ya kalli hadisi sai ya ce ai ya inganta amma babban malami hinzizi jihban a cikin ilimin hadisi yana kalla sai ya ce akwai matsala asalin wannan hadisin ya kamata ya zama mursal ne man wasalahu wane ne mai da shi mausuli an sami illa ko kuma wannan hadisin asalinsa ya kamata ya zama mawqufi ne ya aka yi zama marfu'i illa ta zo shi yasa a can da an samu manyan manyan malamai irin su Ali ibn al-Madini malama Imam al-Bukhari malamin ilimi al-Imam al-Bukhari masanin ilimi ne al-Imam Tirmidhi shi ya rubuta ma littafi a ƙarshen sunan ɗinsa al-Jami' akwai al-Ilal wanda al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali daga baya zai masa sharhi sharhu ilal hadith lil Imam Tirmidhi sannan akwai malaman da su kuma suka yi aikace suka rubuta littafi wanda yake bayani akan illa ta hadisi كما الإمام البزار الكتاب البحر الزخار المسمى بمسند البزار حديث الكتاب حديث ne da ya rubuta shi yake bayani akan ilalul hadith in kawo hadisi sai bayanin illarsa ka gani sannan imamu dara kutni kwararre ne shi ma a wannan fannin ma'rifatu ilalil hadith yana ma da littafi shi ma ilalul hadisi lil imam ad-dara qutni to to shi to duk idan aka samu hadisi ya zama ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda biyar isnadin sa bai sadu ba da'ifi na biyu wanda ya ruwaito shi ba adili bane da'ifi wanda ya ruwaito shi ba zabiti bane da'ifi wanda ya ruwaito shi ya zama shad ya saba ma wanda ya fi shi ko ya saba ma waɗanda suka fi shi da a yawa shi kuma suna shi ma hadisin sa da'ifi sannan na ƙarshe idan hadisi ya zama akwai illa a cikin sa shi ma yana iya zama da'ifi akwai malaman da suka faɗi kashe-kashen sa wasu suka ce ya kai 80 wasu sun ce 40 wasu suka ce kaza al-imam na hajar ya ce inna zalika ta'abun wa laysa wara'ahu iradun shi wannan kashe-kashen nasu ba wahala wahalar da mutane ce kuma ba wani biyan bukata a ciki so daga hadisi da'ifi shine duk wanda ya zama yana da waɗannan sukufu wanda mun sani hadisi da'ifi yakan tashi idan ya kasance matsalarsa ba ta adala ba ce idan wanda aka yi ruwayar aka za'afa hadisinsa ya zama ba ba ba ba an za'afa shi an raunana shi saboda ba adali bane shi to hadisinsa zai iya tashi in an samu wasu sun goyi bayansa an samu wasu hadisan masu rauni sai su haɗu sai su ɗaukaka shi sai zama hassanul li ghairihi da gurgu ne gurgu ne za a yi tafiya da kuma makaho maji ƙirfi shi bai gani shi kuma na ba kafa sai ɗauke shi saba shi a baya har da majani ya halatta sai su ci gaba da tafiya yana nuna mishi ce bican nan za ka yi shi kenan sai su tafi da inda za su je su kai lafiya nan in aka kyala kowa fa ba wanda zai yi kai ka ci idan kai ka ci idan ka kai kuma ka ci kafarka to shine so daga idan aka samu hadisi shan mai riwaya sai zama sayyi'ul hibs hadda shi ba ta da kyau nan kuma sai aka samu wani shi kuma isnadin munqati ne to za su iya tashi daga da'ifi sai a hada su je su zama mai hasanul li ghayrihi wancan da'ifi ne saboda mai rawi sayyi'ul hibs wancan kuma da'ifun ne linki ba istanadi fihi to sai su tashi sai su zama mai hasanun da ghairi akwai malaman da suke ganin su ba su yadda akwai jabru ba abin da ake ce mishi jabru shine karfafa hadisi ya tashi daga da'ifi ya zama hasanun da ghairi akwai su tun a can da kuma yanzu akwai su ma a wannan zamanin sannan akwai masu sauƙaƙawa sosai kuma su buɗe dandanan kawai sai su ce hadisi ya zama hasanun da ghairi malamai sun yi saɓani akan hukuncin aiki da hadisi da ifi ruwaito shi sun yadda a ruwaito shi yasa zaka ga Abu Dawud at-Tirmidhi at-Nasa'i ibn Majah Musnad al-Imam Ahmad duk waɗannan littafan akwai hadisai da'ifai a cikin su saboda me jawazu riwayati al-hadith ad-da'if ya halatta a ruwaito ka bada labari ka ce an ce to amma ne al'amalu bihi mukhtalafun fi an yi sabani kan aiki da shi da yawan malamai magabata sun tafi akan cewa ba a haiki da hadisi da'ifi saboda ne saboda zanniyu thubut ne ba da tabbas din ya tabbata so da kadan ne za a waito za a za a ce aiki da shi wasu kuma suka tafi akan ana aiki da shi bi shurute daga cikin sharuɗan suka ce Allah ya shadda ba'afu kai raunin shi ya tsananta kai ya zama ya kai matsayin matuhuci sannan na biyu suka ce an yi ruwa bi sigati tamrir in an tashi za a ka sai ka ce kamar yadda aka ruwaito a wani hadisi kamar yadda aka ruwaito ko kuma an ruwaito ruwiya sai ka kawo sannan na uku suka ce an yakuna al'amalu bihi fi ghairi al-ahkam wa innama yakunu dhalika fi dhikri al-fada'il wal manaqib in an tashi za a aiki da shi ka a aiki da shi a hukunce hukunce ba za ka zo ka ci hukunci a cin hadisi da ifi ba na sallah sannan bayan haka sai dai a amfani a ruwaito shi wajen falala faɗin falalar ayyuka ko falalar sahabbai ko falalar wasu manya amma da yawan wanda suka ce a aiki da hadisi da ifin nan tsakani da Allah ba sa tsara waɗannan dokokin so daga kauli rajihi baya halatta ya aiki da hadisi da ifi in za ka karantar da mutane hadisi to ka ruwaito musu hadisi wanda yake sahihi ko hasan kuma ka musu bayanin cewa ya inganta wa matrukun wa dhulli ajmalu matruki shi kuma hadisin da aka yi ijma'i akan duk wanda ya mai ruwaya shi ba malamin da ya ce mutumin kirki ba a ce dai makaryaci ba ne amma ba malamin da ya taɓa cewa mutumin kirki za ka iya samu mai riwaya malamai sun yi sabani wani ya ce fiqa wani ya ce kaza wani ya ce kaza a samu maganganu akai shi amma gabaki dai ittafaqa al ulama ulama rijali ala annahu da'ifun to duk lokacin da ya goto hadisi sunan hadisin sa matuhuki kaga ashe matuhuki ci gaba ne babba na me samun PhD ne a babun da'ifi matuhuki to PhD holder ne PhD holder ne a da'ifi a gidan da'ifi to wannan shi ne so da ka mun samu musalahat guda biyar mun samu sahihi mun samu mursali mun samu musalsali mun samu da'ifi mun samu matruki bayan su kuma babu wani a cikin waɗannan baitota a cikin baitota bi ku duba hikima ya dunkule mana musalahat guda biyar wanda ya kamata da a ce za mu ba su haƙƙin su kowanne a masa kwanaki ana bayani kansa Allah ya taimake mu Allah ya ƙara mana ilimi mai amfani Allah ya ba mu ikhlasi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين